الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare bu da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wataala daidai da mu wannan yini mai taron albarka yini juma'a 20 daidai ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1446 daidai da 26 kuma ga watan bakwai na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masjid darul qur'an da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goji da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin a ci gaba da bibiyan tarjamar alkur'ani mai girma da muke wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci a daidai wannan yini mai albarka idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin suratun nahal sura mai namba goma sha shida idan ka kirgo kirgi na surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta tara a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta goma. yau kuma wannan shi ne darasinmu na goma sha takwas a cikin surutun nahal insha Allah Allah rama faɗin Allah ta'ala sun ma'ina rabbaka lillazina hajir thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu na'am ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah ta'ala yake cewa summa inna rabbaka sannan Allah ubangijinka madaukakin sarki yayi tanaji lil ladzina hajaru ga waɗannan da suka yi hijira min ba'di ma futinu bayan an jarrabe su shine uzibu wa mana'u min al-islam an musu azaba kuma an hana su yin musulunci bayan wannan sun majahadu wa sabar sannan suka yi jihadi bayan sun samu yanci sannan kuma wa sabaru anil imani wal islam suka ci gaba da haƙuri cikin imani da musulunci inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim ai bayan wancan ukuba da suka sha kafin hijira to ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne game da su malaman tafsiri kamar imam al-bagawi yake cewa nazalat fi ayyash bin abi rabi'a wannan aya ta sauka kan wani sahabi mai suna ayyash bin abi rabi'a wanda aki abi jahal min rada'a dan uwan abu jahil ne wajen shayarwa tara ka shayar da su da abu jahil a wa fi janjal bin sahal bin amr da akwai wani janjal bin sahal bin amr da shi a ciki wal walid bin al walid bin mughira wa salama bin hisham wa abdullahi bin usayd waɗannan sahabbai fatanahumul mushrikun mushrikai sun fitine su da yawa sun jarrabe su ma'ana sun takura musu lokacin da suka yi niyyar tahowa hijira mushrikai suka ce ba za su bar garin maka ba sai sun ba da wani dukiya su baro maka masu taho wajen manzan Allah garin Madina sun hana su fa atuhum ba'ara ma aradu li yuslimu min sharih ya cika ɗau wani abu daga dukiya suka ba su domin su kwamfuta daga shirinsu sun ma'ina hajjaru ba da zalika wa jihar sannan hidi suka gabatar musu da wata kyauta ko wata hadiya sannan suka samu damar barin su bar garin maka su taho madina wajen hijira suna zuwa garin madina yanci ya samu suka ci gaba da jihadi ana fahimta to wannan shine kamar yadda imam al-bagawi haka to cikin tafsirinsa ta saukan waɗannan bayin Allah abin lura shi ne mutum akan musulunci inda da imani ba abin da ba zai yi ba ku duba da ita kanta hijirar aiki ne mai wahalan gaske sai an samu imani mai ƙarfi ka bar gidanka ka bar iyalanka ka bar dukiyarka ka taɓa bakunta wanda baka ma san a ina za ka sauka ma baka sama ina za ka kwanta ba amma ƙarfin imani ya tada mutum ya bar garinsa ya tafi a irin wannan yanayi kuma su waɗannan ɗin abu na biyu suna da rauni lokacin da mushirkan maka suka lura cewa za su bar maka su koma madina ya suka sa musu ido aka sa musu matakan tsaro ana ta kula da su wata ran suka ce kai in dai kuna so kun bar garin ba kun tafi madina sai kun biya adadin kuɗi kaza kowa aka yanka mai haraji sai ya biya zai bar maka domin di takurawa da matsawa bayan an takura musu da azabtarwa sannan da yake musulunci ne a gabansu suka ba da abin da suka bukata domin su kubuta daga shirinsu suka ba su dukiyar sannan suka fita daga makan suka tafi madina bayan sun je kuma ba sama aka kama jihadi duk inda ma'aikin Allah ya tura da su za a ji duk inda zai je da su za a ji ba zama ba kwanciya domin dai musulunci ya riga ya zauna imani ya shiga to sai ubangiji yake cewa inna rabbaka haqiqa lalle ubangiji Allah subhanahu wataala min ba'daha ay min ba'dil hijra aw al fitna bayan hijira sun dawo madina ko bayan azabtar da su da mushrikai suka yi la ghafurul lahu Allah zai musu gafara fi ma asabahum halul fitna cikin abin da ya same su lokacin fitina da jarabawa mimma azharuhu min al kufri taqiyatan irin abin da suka firta na kalmar kafirci amma da taƙiyya da ɓoye imani a zuciya da bayyana abin da kafirai suke so a baki Allah ta'ala rahim bihim Allah ya gafarta musu ana fahimta ai mun karanta a makon da ya gabata ko wanda Allah ta'ala ki ta duwanda aka takura masa tsabar takurawa ta sa ya furta kalmar kafirci amma zuciya tana nan da imani to Allah ta'ala wannan ba zai kama shi da kofa ba wanda Allah zai kama sai wanda ya furta kafirci da baki kuma zuciyar tana son haka ne to shine Allah zai masa azaba to waɗannan sahabbai suna cikin waɗancan bayin Allah domin sun ainihin zama a cikin garin maka da takura da azabtarwa har ma suna furta kalaman da wahala ce da sa su furtawa to domin ubangiji ya kwantar musu da hankali sai Allah ce inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim duk abin da aka yi musu a maka aka azabtar da su kaɗan saki hanya da baki ba da zuciya ba to Allah ta'ala ya riga ya yafi musu wannan Allah ka yafi mana kusakuran na'am
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kamar mai tambaya zai ce a wani lokaci malawan shi kamar mai ta
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون yanzu an zuba san yaran da aka yi bugu yau maɗin suka ce zarf ne zarf ne ra- zarf ne muta'allaqun bi ghafurur rahim kamar yaushe ne Allah zai musu gafara yaushe ne Allah zai jikansu shine Allah ce yauma a wani irin yini ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha a wannan yini kowane rai zai zo iya jayayya da karan kansa ma wannan kuma shine yinin alkiyama ba ma ji abokin a'a kanka da kanka ma sai ka yi jayayya da kanka wa huwa yawmul qiyamah wa tas'a fi khulasi nafsiha kowa iya kokarin ya kubutar da kansa kowa iya kokarin ya kubutar da kansa a wannan yini tujadilu an nafsiha ma aslafat min khairin wa sharri tana jayayya da kanta game da abin da ya gabata a rayuwarta na shari ko alkai mutum zai waiwaya ya ga sharrin da ya aikata ya dinga tuhumar kansa me yasa mai wannan iya jayayya da kansa ya kuma aikin alkhairin da ya yi bisa karantawa bai yi yadda ake bukata ba nan ma ya dinga jayayya da kansa me yasa bai yi da yawa ba kini tujadilu an nafsiha kowa zai ke blame na kansa iya iya zargin kansa akwai hadisi da aka rawaito daga Umar dan Khattab Allah ya kare da shi qala li ka'ab bil ahbar ka'abul ahbar wanda tijiri daga cikin sahabbai sai umar ɗan kaɗaɓe ke cewa kawifna tsoratar da mu game da lahira ya ka ka duba fa umar ɗan kaɗaɓe a cikin wanda aka masu albiri da aljanna amma wallahi tallahi bai saki lafi ba daga an yi ɗaya biyu zai ce a musu maganar lahira ya ne a ƙara azama musu imaninsu ya ce kawifina ba mu labarin tsoro game da lahira ƙala sai ka abinci ya amiral mu'minin wanda a lokacin ma iya amiral mu'minin ya ce wallan zinafsi biye ne ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take hannun shi wa fat yau malkiyama bin misli amalin saba'ina nabiya da a ce za ka zo ranar alkiyama amma sakamako da sakamako kwatankwacin aikin annabawa guda saba'in la'anta alaika sa'atun wa anta la tahmiluka illa nafsa akwai wata taƙin lokaci a kiyama din wallahi ba abun da yake gabanka illa rayuwarka a ce aikinka an gwada ya kai na annabawa saba'in nauyi to akwai wani lokaci a yirin alkiyama ba abun da yake kanka sai rayuwarka kawai ba abun da kake tunawa illa nafsi nafsi yake cewa inna jahannama rafdatun wutar jahannama tana wani irin kugi ta yi ƙara la ya baka malakun muƙarrab wala biyun mursal illa waka a jasiyan ala rukubati ya ce wallahi lokacin da ana fagen alkiyama idan wutar jahannama ta yi wannan kururuwar ba wani mala'ika da yake kusa da Allah ba wani manzo mursali face ya faɗi akan gwiwoyinsa yayin lillawo domin tsafa tsoro da fargaba kowa sai ya faɗa kan gwiwoyinsa hatta ibrahim al-khalil hatta ibrahim khalilur rahman yake cewa har annabi ibrahim khalilur rahman ya ƙulu ya rabbi la as'aluka illa nafsi in abu ya yi abu a filin alkiyama zai ce Allah ni fi ba wanda nake roƙonka Allah sai kaina kawai nake roƙonka ka kubutar da ni kawai annabi ibrahim alaihi salam saboda alkiyama tana da irin wannan tsoratarwa shine Allah ke tunatar da mu cewa ka tunatar musu wani yini wanda kullu nafsin tujadilu an nafsiha kowace rai za ta yi jayya da kanta gudu ba hadisi sananne da ake ta faɗa idan kiyama ta tsaya aka rasa ina za a yi ba gaba ba baya sai Allah ta'ala ya sanya wa an su malamai ilhama waɗannan dai malaman da ake zagin su ake ce za a jawo su a mimbari din nan su ne dai a filin kiyama mahi sun marana wallahi ba ma a duniya ba a kiyama mahi sun marana wannan malaman su ne za su tashi Allah ya kimsa musu je su fara samun annabi Adam alaihi salam anta abul bashir anta abuna kai ne uban mu kai ne uban duk wani dan adam ka je ka roki Allah ya hisabi annabi Adam zai ce wallahi ban isa ba kun manta qur'ani ya ce kanna ce wata bishiya a aljanna shi dan yarin jari ne ce wallahi yau bazan iya zuwa gan Allah ba ni matsoron sa nake ci amma ku tafi ga annabi Nuhu shi ne farkon manzo da Allah ya tura isar da sako ku je ku same shi wai Allah ko zai je roƙi Allah ayi hisabi idan an je an sami Nuhu alaihi salam shi ma ce wallahi bai isa ba ubangiji yayi fishin da bai taba yin sa ba ina tsoron na ji ga Allah a yanzu nayi addu'a Allah ya halakar da duniya na na roƙi Allah Allah ya ruwan tufa na duniya ta halaka duka ina jin tsoron kar Allah ya kama ni da laifi wallahi ban isa jin Allah amma ku je ku sama annabi Ibrahim ne kalilur rahman shi ne wanda Allah ya ce shi masoyinsa ne to je ku sami ibrahim alaihisa waya Allah ko da je roƙi Allah a tsaye da mizani a hisabi a ji a sami annabi ibrahim alaihisa imami mai ta wannan kalmai ce wallahi baki saba Allah ya yi fishin da bai taɓa yi ba kuma ni ina da wa'ansu laifin buka da newa Allah da nake zaton ko Allah zai kama ni a kansu na je na bibbige goma ka an tambaye na ce babban su da yi an ce mu fita mu bautawa gunki na ce ba ni da lafiya kuma lafiya ta kalau an tambaye ni sara matata ce ko yarwata na ce yarwata ce to wannan ina jin tsoron kar Allah ya kama da wani dai ba zan ban isa ji ga Allah amma ku je ku samu annabi Musa shine kalimar rahman shine wanda Allah ya magana da shi da annabi Musa ba ma wata wasilar mala'ika aje a samu annabi Musa alaihi salam shi ma yace wallahi ban isa ba ubangiji yayi fishin da bai taba yi ba kuma nima na yi laifi na taɓa kashe rai na kuskure amma a lokacin bakar kumanta a take Allah ya ce ya gafarta masa ƙala inni ƙala rabbi inni zalamtu nafsi ƙwale rabbi inni zalamtu nafsi taufili ga wafarala innahu huwal ghafurur rahim annabi musa alaihi salam da ya yi kisan kai na kuskure sai ya ce rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina wannan bawa naka ba da niyyar kisa na ture shi ba na dan ture shi ne kaɗan dan kare yi zalunci sai ajili ya zo masa Allah wannan aiki ba da niyya ba na zalunci kaina ya Allah fa gafirli ubangiji ina roƙon gafarta min a take sai Allah ya ce fa gafarala amma gafara musa to ba shikenan ba shikenan ai amma juda ka yace iya jin tsoro kar Allah ya kama shi tun a duniya Allah ce Musa na gafarta sai tuna wannan laifin a kiyama yake tsoron ko Allah zai kama shi labar Isa in je sa da Allah amma ga Isa alaihi salam shine ruhullah shine kalimatullah ana zuwa ana samun Isa alaihi salam sai ce shi ma wallahi bai Isa ba ai shi yafi kowa ma laifi ba shi da ake bauta masa wa suka mai da shi Allah ya zai ya samu Allah ai bai Isa ba قال عيسى بن مريم اللهم أنت قلت للناس اتخذوني وإن قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نعم إنك أنت علام الغيوب Allah zai ce ya Isa bin Maryam ya Isa dan Maryam kusan ana yawan maimaita wannan a Qur'ani Isa bin Maryam Isa bin Maryam malamai sun ce akwai hikima domin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu burbuhin Yahudawa a garin Mad- Makka da Madina sanda ta yada propagandar cewa Annabi Isa dan Allah ne a lokacin kafin zuwan ma'aikin Allah haka aka dauka domin ita ce da'awar da ta fici a lokacin to da Allah ta'ala yake so ya goge wannan tunanin a kwakwalan larabawa da zukatansu duk inda zai ambaci annabi isa sai ya ce dan maryam a qur'ani kun ga ba dan Allah bane kenan isa ibn maryam isa ibn maryam isa ibn maryam an fahimta Allah zai ce anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahin min dunillah isa kai ne ka faɗa wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka alloli kuma bayan Allah kai ne kace a bauta muku annabi isa ya subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma qultu lahum illa ma amartani bihi Allah ba abinda na faɗa musu su yi faci abinda ka umarci a matsayina na manzanka abinda ka ban sako sai na ba yawa ana kula ma laysa li biha ai bai kamata bai Allah in faɗa abinda ba gaskiya bane ba in qultu qultu fa da alimta Allah in ma na ci abauta min ka sani in kuntu qultu fa qad alimtahu ka sani an gane ko ta'alu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke raina amma kai ba wanda ya san abin da ke ranka innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne ka san dukkan abin da ya buya ba abin da yake buya mai Allah ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم hmm.
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم na'am وأنت على كل شيء شهيد ma kulta lahum illa ma amartani bihi ubangiji ba abinda na umarce su face abinda ka turo ni da shi abinda ka umarce da shi na faɗa musu ma kulta lahum illa ma illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum nace ku bautawa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan Allah ka kasance shaida ne kai a kauyina da su lokacin da muke tare da su Allah kai ne shaida falamma tawaffaitani falamma rafa'atani ila sama kenan Allah lokacin da tika- ka daga ni zuwa ga sama kunta anta raqiba alaihi Allah kai ne monitor da su kai kake kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne kake da a mai bada shaida akan komai kun gana annabi Isa ya fidda kansa kuma Allah ya sani da shi yasa da ma aka ce duk wanda aka bautawa aka mai bauta in dai ba da saban sama Allah ba zai kama da wannan ba wanda Allah zai damƙa ya mai azaba a kiyama sai wanda aka mai bauta a duniya kuma ya san ana masa kuma iya so a masa ana fahimta annabi isa ce ban isa ba sai dai ku je ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ana samun annabi muhammad sallallahu alaihi ah, sallallahu alaihi wasallam yake ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne ana laha ana laha daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi al'arshin Allah ya fadi ya yi sujjada ma'aiki yake cewa tasbihin da zai yi wa Allah da kirarin da zai yi wa Allah wallahi yanzu ma bai san shi ba sai a lokacin Allah zai kimsa masa abin da zai faɗa ana fahimta ai da ya faɗa da ya da ya zama ismu la ilaha zama ai ko ba gaskiya bane yace sai a lahirin Allah zai kimsa mu abin da zan faɗa ina sa goshi na a ƙasa ina wannan tasbiha sai Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'sak ya Muhammad daga kanka sal tu'ta ka tambayi duk abin da kake zuwa baka wa shafi'tu shaffa ka nemi duk wata alfarma za a ma annabi dan gatan Allah wannan gaskiya ne duk abin da ka roƙa za a baka duk alfarmar da kake da ma za a yi ma wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ubangijinka zai baka zai baka sai ka ce ka gamsu ya rasulullah daga nan manzon Allah zai ce Allah ayi hisabi daga nan sai Allah ya ce wa nadhul mawazin al-qista ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها na'am وكفى بنا حاسبين Allah ya ce wa nadhul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah za mu ajiye sikeli na auna ayyukan bayi ainin alkiyama akwai sikeli da za a gwada ayyukan ku yanda ake dora kayan nauyi a ce ya ja kilo kaza kilo kaza a duniya to haka za a auna ayyukan a gobe alkiyama da lada da zunubi wa nadhul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah ya ce ba wanda za a zalunta wa in kana miskala habbatin min khardal atina biha Allah ya ce da zaka zo da abu dide kwayan komayya kankantar sa ya kai kankanta inna alkhairi ne ko shari'a ce na biha Allah ce za mu zo mu da kayanka wa kafa bina hasibin min isa mu zamanto masu kididdiga ba abin da zaka yi Allah ya manta da shi baka isa ba duk abin da kai na khairan ko sharan yarahu za ka gaishe kiyama an fahimta wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun kowace rai za a cika mata abin da ta yi ba wanda za a zalunta inji Allah na'am daga na aya ta gaba
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya ce wa daraba Allahu masalan ga wani misali na Allah zai buga mana yace ƙarya misali ne na wata alƙarya kanat aminatan mutma'inna ta kasance cikin aminci da nutsuwa ya'ti harizqu haraga da min kulli makan arzikinta iya zuwa mata ta kowace hanya arzikinta a wadace ba wahala duk abin da ta taba iya iya zama arziki ana cikin wannan rayuwa ta jin daɗi da annashuwa da arziki ba yunwa ba wahala fa kafarat bi an'umillah wannan al'umma sai ta kafirce wa ni'umin Allah take wa Allah butulci fa azaqaha Allahu libasul ju' wal khawf da take wa Allah butulci wajen saban Allah da alfahari da da da, da, da almubazzaranci sai Allah ta'ala ya dandana musu libasul ju' an ce libas domin ita tifa tana taba jiki ko to yunwa ma mai taba jiki kamar irin yunwa na wani lokaci ko a haka ne mana yunwa mai taba jiki in ji Allah wanda ta zama kamar tifa ine libasul ju' wal khawf da kuma tsoro amma sai Allah ya ce bi ma kanu yasna'u duk wannan ya faru sakamakon abin da suka aikata ne wannan aya tana kama da mutanen Najeriya shekara arba'in ga dattawa nan suna ba mu labarin cewa komai ba wata matsala a wannan ƙasa har sha'awar ma'aiki akwai wani wanda yake faɗa mai ce da in an je saudiya wallahi larabawan maka har wanki da guga suke wa 'yan najeriya domin a lokacin ana ganin sun je da kuɗi kuma a lokacin su saudiyan arzikin bai bayyana irin yanzu an ce akwai abubuwa da yawa lokacin sadauna shine ya kai mu saudiyan ba an ce lokacin da aka yi nigerian airways da saudi airways an ce mun fi su jirage ma amma yanzu an ce ko ɗaya babu domin Allah ya ma a irin wata ƙasa mala wanda kamar dukkan takadaran duniyar ƙasar aka tare su masu iya sata mala arzikin iya nan arzikin ko Allah bai rage mana arziki mu amma ɓarayi ne suka yi yawa komai an siyar komai kuma ta siyar ta sai da nefa ta sai da komai ta siyar yadda ka san kwandila ita ce sarkin dillanci ba ba wani abu da ta barwa talakan da ya ɗanɗana Allah ya ji inuwar gwamnati a ransa babu shi komai an sai da shi to wannan me gwamnatin to he barazana da tsoro da harbin bindiga shi ne gwamnati ai gwamnati zamto tana inuwantar da yayanta ai suna kaunarta suna mata addu'a yana gwamnati ai amma komai babu an sai da komai a kasar an sai da matatar fetur an sai da kamfanin fetur din ma duka an siyar an sai da wutar lantarki duk arzikin namu na kasar da Allah ya mana a kasar kowa iya da gado amma wasu sun siyar da shi ba a yi shawara da kowa ba duk an siyar domin tsafin zalunci Allah ya sauka Allah ta'ala yake cewa sai ya ɗanɗana musu azaba ta yunwa da tsoro saboda abin da suke aikata ya yi daidai da halin da ake ciki a yanzu wallahi akwai ƙasashen da da zuwa suke nigeria su yi labaranci yan ghana ɗinnan yan togo ɗinnan yan ina ne duk ƙasar da suke shigowa amma yanzu ina kowa ya gane inda gabas take ya koma ya yara ƙasarsa amma kullum mu ne muke lalata ƙasar kullum ba wani abu da za ka ɗaga ido ka ganshi ya baka sha'awa a ƙasar nan babu shi daga kaga wani abu to na wani ne ba na gwamnati ba ne komai na wani ne nan gaba ma ƙasar za su yi da ita mana ga alama Allah ya zingidar da ita ba su kuɗi in dai mutanen ƙasar nan ne wannan shine abin da ke faruwa Allah ya mana arzikin da bai kamata mu masa butulci ba to amma sai zama to saban Allah komai iya yawa a ƙasar to sai Allah ya fara janye ni'imominsa a gare mu kuma shikenan dama shi saban Allah da zalunci ba sa zama da nema guda ba sa zama duk inda musulmi yake saban Allah yake zalunci to ni'ima za ta kauce da go wannan shine halin da muka tsinci kanmu a ciki da can mu abu ababan sha'awa ne amma ya zama zama ababan tausayi sai ana tabara a taimake mu daga majalisar dinkin duniya a taimake mu da kaza da kaza da kaza da arzikin da komai mun zama mabarata gashi domin lalacewa da aka samu tawa an su daga cikin shugabanninmu Allah ta'ala ya saurara maliki cewa mutuma inna ne ƙara bi ahaliya ƙasar ta nutsar da mutanenta ba wani mai shan wahala an fahimta mutuma inna ya ci haris ko haraga da min kuli makan la ya hata juna ilil intikal mutanen ƙasar ba sa sha'awar masu sabota ƙasar komai lafiya kalau ragda min kuli makan ai min albarhi wal baha arziki iya zuwa ta ruwa ta tudu ayi noma a samu arziki ruwa ya zo da arziki ko ina arziki ana cikin wannan yanayin ko sai aka fara yi wa Allah butulci kuma sai Allah ya jiyo da kamunsa ga shi na iya ɗanɗana mana azaba mana ji mana gani na'am daga na ayata gaba
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون Allah ta'ala yake cewa a walaƙar ja'ahun rasulun minhu haƙiƙa manzo ya zo daga cikinsu aimin jinsihim manzo ya zo daga cikinsu fakar zabuhu ya suka ƙaryata wannan manzan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ƙwarai shawa karan farko so ƙaryata suka ce ba Allah ba ne turo shi fakar zabuhu fa a karhumul azab suna ƙaryata shi Allah ya damƙe su da azaba ta yunwa da tsoro ɗin wa hum zalimun suna masu zaluntar kansu fi zalika li'annahum kanu ya'rifuna sidqihi fakazzabu sun san gaskiyar sa masu kare ta shi an fahimta kaga wannan shine dama duk mutumin da ya san abu kuma yayi to kamun da Allah yake masa na daban ne ya sha banban da wanda za a ba shi uzurin jahilci ko rahin sani sun san manzon Allah sun fi kowa sanin gaskiyar sa da amanar sa amma su kare ta shi saboda sai Allah ya fara dandana musu azaba daga nan fa
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Allah ta'ala ke cewa fakulu mimma razaqakumullah ku ci abinda Allah ta'ala ya yi muku arzikinsa ayyuhal mu'minun ya kuma su imani ku ci daga cikin arzikin Allah da yi muku a bayan ƙasa idan kun sami shi ta halal halalan tsayi ba ku same shi ta halal kuma ya zamto iya da daɗin ɗanɗano a baki ana fahimta to Allah ya ce duk abin da ya haɗa wannan sufa guda biyu ku ci an ba ku dama nan amuru ne na buba umarni ne na halattarwa duk abin da ka samu na halal kuma mai daɗi ne a baki ba zai cutar ba ubangiji ya ce ka ci kayanka kawai sannan bayan kun ci din washkuru lillah washkuru ni'mat Allah sannan ku gode wa ni'iman Allah ku gode masa ya sa ƙarƙashin wannan ma'aikin Allah yake koya mana idan za mu ci abinci mun gama mu gode wa Allah idan ka ce alhamdulillah lazi at'amani haza wa saqani min ghairi hawlin minni wala quwwa idan ka ci abinci ka ce Allah ina gode maka da ka bani dama na ci wannan abincin ba tare da dabara ta ko karfi na ba to manzo Allah ya ce za a gafarta ma zunuban ga abin da ya gabata Allah iya son a gode masa Allah yana son godiya ya saki ce duk masu godiya gare ni kuma na alƙawarin musu ƙari isa kuma yanzu daga cikin bala'in da yake dawo mutane ba godiyar Allah ma godiyar Allah ta yi karanci Allah ne zai ma rufin asiri da arziki amma sai ka fito waje kana kuka da mutumin da bashi da kokon ai wallahi zamanin nan ai sai a hankali wallahi ai zamanin nan kaza kaza shi kuma ya boye fa abincin da ko shekara za a yi ba zai yi abinci amma mutumin da sai ya fita zai nemo abincin da zai ci amma da kai da shi kuna kuka tare kuna kai korafin Allah wannan rashin godiyar Allah ne Allah ya ce iya so din ni'imar da ya ma a ganta a fili in ya ma ni'ima a ganta ba tare da almubazzaranci ba kullum alhamdulillah alhamdulillah haka Allah yake so to idan kai wannan din Allah ƙara ma zai in kuma ka ƙi ka ɓoye bayan ya baha kuma sai Allah ya jarabe ka kuma shine tsarin Allah yi da yawa za a gagga dukiyar amma da yake ba su gode Allah ba wahala suke sha Allah ya hana su su ji daɗin dukiyar domin ba a yi wa Allah godiya da ya ba da dukiyar amma ɗan kaɗan in ka gode wa Allah sai Allah ya sama nutsuwa a dinga sha'awarka ana ganin wani kaya ka tare a gefe nan kuma rufin asiri da godiyar Allah kawai ana fahimtar wannan dama ma'aikin Allah ya ce algina ginan nafs wadata mafi alkhairi tace ka wadata a ranka abinda Allah ya baka hakura shine naka gode wa Allah kai shi washkuru ni'matallahi alaikum ku dai ku gode wa ni'imar da Allah ya muku bi ta'a wajen ku dinga yi masa da'a kuna bin dokokinsa kuna hannuwa daga sabonsa kuna yin abin da yake so kuna kaucewa duk abin da baya so wannan shine godiya cikakkiya ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi din kuke bautawa ay tuti'un in kun kasance shi kuke wa da'a to ku gode wa ni'imamin da yi mu na'am daga nan fa
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به na'am فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم Allah ya ce inna ma harrama alaikumul maitata wa dama hakika ubangiji ya haramta muku mushe duk jinsi na mushe to ubangiji ya ce haramun ne gare ku kuma wannan akwai kiyaye ma lafiya a ciki likitoci suna ta bayani cewa ita dabba lokacin da aka yanka ta wannan jinin da yake zuba iya zubar da cututtuka ne amma lokacin da ta mutu haka ba a yanka ba jinin zai kume jikinta kuma zai haifar da cututtuka da yawa ana fahimta to duk mushi ubangiji ya ce haramun ne sannan da jini addamin masafuh jinin da aka yanka dabba ya biyo wuka to shi ma wannan jinin ta kowace hanya haramun ne a yaki da shi wani suna cewa ana magani da shi wani suna kaza suna kaza duk bai halatta ba ana fahimta wa ma uhilla li ghairi llahi bi da abin da aka kururunta wani Allah wajen yanka shi aka ambaci sunan wani ba Allah ba aka yanka shi to komin girman bijimin ba za a ci ba ana fahimta komin girman raƙumin komin girman ragon ba za a ci ba inda wani Allah aka ambata lokacin da za a yanka shi kowaye kuma wannan shine abin da ubangiji a wannan aya ya zayyano mana haramun ci mushe da jini da kuma abin da aka kururunta sunan wani Allah a lokacin da za a yanka shi kun ga hikimar Allah duk abin da ya haramta mana sai ka ji ya kirgo mana su amma abin da ya halatta mana ba za su kirgo ba abin da ya halatta mana ba za su kirgo ba amma abin da ya haramta mana ga sunan ɗaiɗaihun abubuwa can an ce wala hamulkin zire a wani gun da naman alade da waye da waye daga shi ya ka kirge su ga su amma abin da Allah ya sakar mana raga ma mu ci mu sha to ba za su kirgo ba domin irin ni'ima da Allah ta'ala ya mana kuma da kaunar da Allah ta'ala yake mana kamar a sha'anin auratayya ne matan da Allah ya haramta ka aura suna nan sura ta zo da su cikin surtun nisa amma kuma duk inda mace ba ta cikin wani layin kuma za ka yi aurenta shi yasa duk abin da yake mu'amala ne to ba za ka daina yinsa ba sai ka samu nassin haramcinsa in abinci ne to he ka ji an ce haramun ne in aure ne sai ka ji a wannan ba ta layin matan da za ka aura in abin sha ne sai ka ji a wannan muskir ne to shi ne abin da haramta ita kuma ibada ka'idarta ba za ka yi ba sai ka samu dalili shi ne ka'idar wannan ka'ida ce ta ilimi in ji malam abubuwa na mu'amala ƙofar su abu da take haramci ake so a ji kawai shi kuma ƙofar ibada a rufe take umarni ake so a ji mu yi sallah he mu yi sallah ku ba da zakka sai ku yi ku yi azumi sai ku yi ku je haji umarni take bukata ibada amma kuma ita mu'amala hali take bukata ana fahimtar wannan to wannan dai ubangiji ya ce ga abin da ya haramta na mushe da jini da kuma abin da aka kama sunan wani Allah aka yanka shi famani tsura gaira bagin duk wanda ya shiga cikin takura ya musu amma gaira bagin wala adin a ce ba dan ta'adda bane kuma ba mai ba wanda ya gujewa sultan bane shine bagin wanda ya fita daga da'ar shugabansa ya gudu to shi wannan shari'a bata bashi dama ya ci mushe bisa larura ba ana fahimta inda ka gujewa mai gidanka ka gujewa shugabanka bai sani ba ka gudu ka zama to al'abdul abik gujajjen bawa to kai shari'a ba ta baka damar ka ci mushe ba wa an sun ce ko kasarun sallama ba za ka yi ba domin kai mai laifi ne sannan kuma kai tafiyar da za ka yi ba ta ta'addanci ba ce ba tafiyar fashi ba ce ba tafiyar safon allah ba ce to duk wanda ya matso in dai ba wannan safar guda biyu haɗa ba to fa inna allaha ghafurur rahim ma'ana zai iya cin mushe bisa larura iya tafiya musamman tafiya irin ta da ake a kafa ko a jaki ko a doki sai ka kwana a jiji kwana biyu kuma baka samu gari ba to har in guzurinka ya kare yunwa za ta ma illa kaga wani mushe an ce ka yanka iya daidai bukatar ka ci iya ka bar sauran abun ka tafiyar ka da sharadin malaman fiqh sun ce ko guzurinsa ba za ka yi ba iyaka bukatar ka ta gun za ka biya ka ta yi ka tafiyan ka kawai to ita ma wannan damar da aka bayar a shari'a to banda wanda ya gujewa shugabansa kuma banda wanda ya tafi tafiya saban Allah shine sai yake cewa a faman da'attu darura al-makmasa duk wanda larurar yunwa bakari yunwa ita ce makmasa bakari yunwa ta ce masa ila tanawuli shay'in min zalika ghayra bagin ala walil muslimin wanda bai fito na fito da shugaban musulunci ba iya tafiya yunwa ta kama shi sannan wala muta'addin ala nas bil khuruji li qada'i tariq ko bai fita sata ko fashi ba ko tare hanya ba wannan tafiyar yi ba wa akala ma harrama alai kuma yace abin da aka haramta masa na mushi fallahu la yu'aqiduhu zalika. to Allah ba zai kama shi da wannan ba ana fahimta wa yaghfir lahu martakaba bi hukmi darura Allah zai mai gafara kuma wannan hukuncin ana masa hukunci da larura sun ce ad-darurat bihul mahdurat wa bi rahmatin wa fadlin kuma da rahamar Allah da falalarsa ya ba da wannan damar wa ammal baqi wal muta'addi amma wanda ya gujewa shugabansa da dan ta'adda fala yajuzu lahumma an ya'kula ma harrama alaihima hal isyanihima ba a yadda su ci abin da shari'a ta haramta musu ba domin su biyun duka masu saban Allah ne fa ala haza la yubahu tanawulu shay'in min al muharramat inda tafiyar saban Allah ce ko tafiyar gujewa shugaba bai sani ba to bai halatta ka yi aiki da wani abin da Allah ya haramta ma fi safaril ma'asiya a irin tafiyar da ake ta saban Allah subhanahu wataala wa min zalika mana'ahum madawal ahkam bi anfusihim fi tahlil aw tahrim saboda ka Allah ta'ala a aya ta gaba sai ya hana mutane ajiyewa kansu haramci ko halacci sai ce a'a ku jira haramci daga Allah sannan kuma ku jira haramci daga Allah daga nan me Allah ya ce ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله يقول ولا تقولوا كركفة lema ta sifu alsinatukumul kadhib irin abinda harshen ku yake siffantawa na ƙarya kar ka zauna ka sha inuwan bishiya ko inuwan kaza ka zauna ka dinga cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne kuma alhali ka san baka da dalili game da wannan abinda harshen ku yake siffanta muku na ƙaryace ƙaryace ku ce haza halalun wa haza haram abu kaza halal ne abu kaza haram ne duk kuna yin wannan ne tabbatar wa alallahi likadhib domin ku kirkiri ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce innal ladzina yaftaruna alallahi likadhib la yuflihun mutane da suke kirkiran ƙarya suke jingina ta ga Allah to Allah ya ce waɗannan mutanen ba su da rabo a lahira ana fahimta ita ƙarya ƙaryan da za ka yi wa Allah ko ƙaryan da za ka yi wa manzan Allah salawale sun fi haɗari domin da yawa ana yi wa mutane ƙaryar Allah a cuce su ne ana fahimta ya sa wani malami ke cewa duk wanda ka cuce shi game da harkar dukiya to yarda da kai ne ya sa yanzu ka san wane ba ka yarda da shi ba za ka yarda dukiya ta haɗa ku da shi ne ba ka yarda ba to amma duk wanda aka cuce shi a dukiya a galabiya yarda ce da aminci ya kawo shi yasa duk wanda ka rantsewa da Allah kai kama da addini zaka iya zai iya ma kyakkyawan zato ya sakar ma kai kuma sai ka je ka hada shi da Allah ka cushe shi dama iya daga cikin ukun da manzon Allah ya ce Allah ne zai yi husuma da su a lahira wanda ya rantse da ni sannan ya yaudara haka manzon Allah ya ce wanda ya rantsuwa ga Allah kuma a cikin rantsuwar ƙarya yake yi ya faɗa Allah dan a yarda da shi da mutumin da ya sai da ɗa mai yanci ya cinye kudin da mutumin da ya sa ɗan ƙodago ya yi aikin ƙodago ya hana shi kudinsu ya cinye da gangan to manzan Allah ya ce Allah ya ce ana hasun homiyo malakiyama da su da Allah za su yi rigima a dajin alkiyama kaga lalle aikin ba ƙaramin aiki ba ne to Allah ta'ala yake cewa duk mutanen da suke kirkirarwa Allah ƙarya to la yuflihun ba su da rabo a lahira ko kaɗan ba abin da za su samu na rabon lahira ai layin juna min azabillah hasali ma ba za su kubuta daga azabar Allah kuma ma'aiki yayi hadisi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan in jama'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to je ne magun da zai zo na auta yasa a kiyaye cewa manzon Allah ya ce in baka da dalili ka kiyaye wannan mutum iya dorawa kansa kayan da ba zai iya saukewa bane ka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce kuma ƙarya kake yi hakika ka ɗauko aikin da ya fi ƙarfinka domin ubangiji ya ce duk mutanen da suke ƙirƙirar wa Allah ƙarya la ya fule huna ba su da rabo a lahira daga nan fa Allah ce mata'un qalilun fi duniya kenan masu rantsara za su haɗa Allah da ƙasa su haɗa mutane da Allah su yi musu ƙarya Allah ce ɗan wani jin daɗi ne ɗan ƙanƙani a duniya mata'un qalil jin daɗi ne ɗan ƙanƙani a wannan duniya din malamai suna ta bayani ita duniyar kanta jin daɗin na ba shi da yawa yi qalil ne kuma amma kana jin daɗin ka tuna za ka mutu kuma sai ya fita da kanka ba ko ba mutuwa ga tsufa nan da ka tsufa ko ba zai fita da kanka komai ba ba ado ba wani jin daɗi a baki ba wani ɗanɗano ba komai ya ƙare kana nan da ran ma ba kaman ka mutu to ita duniya kenan yasa imamu zarluji yake cewa ad-dunya aqallu min al-qalili wa ashiquha azallu min az-zalil ita duniya kadan ce cikin kadan aqall min al-qalil dan kadan ne cikin kadan kuma wanda ya dan faru da ita to shine kaskantaccen kaskantattu inda kace kai duniya ce a gabanka ba Allah ba lahira duniya kasa to karshe sai ta wulakanta ka wannan shine aikin ta dama mata'un qalil walhum azabun alim idan sun mutu kuma akwai azaba mai radadi ta lahira tana jiran su na'am wa 'alal ladina hadu harramna ma qasasna 'alayka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah ya ce wa 'alal ladina hadu iyakan yahudawa su al-yahudu kenan a udu'u at-tauba ayyami Musa sun da'awar sun tuba a lokacin Annabi Musa alaihi salam sun mai bajilu ba da zalik bayan san ce sun tuba kuma suka canja suka dawo ruwa an fahimta sun mabajjalu ba da zalika shari'a illa alaihim suka cancanja shari'ar Allah ta'ala da ya dora kansu daga cikin irin abin da suka yi haramna ma suna alayka min qabl akwai wata aya cikin suratul an'am wanda ta yi bayanin cewa wa alal ladzina hadu haramna kullu zizfu wa ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعوبهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
a waccan ayar suratul an'am Allah ta'ala ke cewa alal ladzina hadu haramna kulli dhilf yahudawa su ne suka ce sun haramtawa kansu dukkan wani abu mai farci alhali wannan kirkira suka yi wa kansu ba Allah bane ya saukar da wannan ayar anan kuma sai ya ce haramna ma qasna alayka bil qabl wannan shine ma qasna alayka bil qabl suka warewa an su dabbobi suka ce ai ma hamalar zu illa ma hamal zu aw al hawaya aw ma tadal bi'at duk suka ware wa su dabo su bahira su sa'i ba suka ce wannan su haram ne ba za su ci ba kuma Allah bai sauko da nassi na haramta wannan abu ba to iya cikin a zangayi da suke wa Allah shiga gaban Allah da manzon kenan wajen shar'anta wa malik cewa a wa ma zalamnahu Allah bai zalice su ba bi tahrimi zalika alaihi wajen haramta musu wannan din domin su ne suka kirkirwa kansu walakin kanu anfusuhum yazlimun sai dai sune suka zalunci kawunan su bi majawazatihim hududillah domin suna ƙetar iyakokin Allah wa asbata alaihi ma hakamu bihi anfusuhum kuma suna tabbatar da abin da suka kirkirwa kansu na hukunci wa birtikabihimul ma'asi almujiba lizalik sannan kuma sun kirkirwa kansu zunubai da ya wajabtar musu din Allah ta'ala kuma yi musu azabatin a duniya daga nan fa
thumma إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك وآمنوا إن- ثم تاب ما زي واصله واصله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا امم إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah rama zan ƙara addu'a gaskiya zan matsa da addu'ar nan da nake ubangiji yake cewa summa inna rabbaka sannan ubangijinka subhanahu wata'ala lillazina amilu su'a dangane da wanda suka aikata mummuna bi tahlil aw tahrim wajen halattarwa ko haramtawa bi jahala amma sun yi haka da rahin sani summa tabu ay raja'u min ba'di zalik sannan suka dawo bayan sun gane sun yi kuskure suka dawo suka tuba shine sun matabu suka dawo suka tuba min ba'di zalik bayan da sun ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne ya suka gane kuskuren su da jahilcin su ya suka dawo suka tuba sai ubangiji ke cewa wa baya yawa sun mata min ba'di zalika wa aslahu bayan sun tuba sannan suka gyara shine ma afsadu min amalihim suka gyara abin da suka bata na ayyukansu sai Allah ce inna rabbaka min ba'diha ai bayan wancan jahilcin da suka yi to ubangiji tunda sun tuba ubangiji mai gafara ne mai jin kai kun ga rahamar Allah idan kai abu bisa kuskure ko jahilci ka gane ka tuba to sai Allah ta'ala ya yafi ma ya tuba ya gafarta maka ibnu kasir yake cewa a qala ba'du salaf kullu man asa Allah fa huwa jahil ba wai ta haramta ko halalta ba a dukkan saban Allah da kai in dai ka jahilci abin daga baya ka sani ka tuba to Allah ba zai kama ka da shi ba Allah zai yafe ma shi ana fahimta ana fahimta ke ne sama tabu min ba'd zalika wa aslahu inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim ubangijinka bayan ya karbi tubansu to zai musu gafara kuma zai ji kansu ana fahimta to ina ji mun zo gun da zamu tsaya insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu tashi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa daga alama dai sura ta kusa zuwa karshe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya mana roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ka shirye da mu da zuriyarmu ka ɗora mu a tafarki madidici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna sanya ƙasar mu cikin addu'a Allah ka ba mu zaman lafiya dukkan masu kullakullanta da fitina a wannan ƙasa Allah kada ka ba su nasara Allah ka mayar musu da kaidin su a kansu duk wani mai mummunar manufa ga wannan ƙasar ya Allah ka kunyata shi ya Allah ka mayar musu da kullun su da kaidin su a kansu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka taimaki bayan ka raunana Allah ka taimaki bayan ka raunana Allah ka taimaki bayan ka raunana Allah kada ka jefa mu a yanayin da ba za mu iya fita kan ba ya Allah Allah muna tawassuli da littafinka alqur'ani Allah ka ba mu zaman lafiya Allah muna tawassuli da sunnar manzanka da muke karantawa Allah ka ba mu zaman lafiya Allah duk masu niyyar ta da fitina a wannan kasar Allah karka ba su nasara masu nema su haramta mana ibada da zumunci da jin daɗin mu ya Allah Allah karka ba su nasara ya Allah Allah duk wani kullun su kan mayar musu da su kansu ya Allah duk wani kaidin su kan mayar da shi kansu ya rabbal alamin Allah ta'ala ka warware matsalar wannan kasar ya Allah waɗannan shugabanni idan a hannunsu Allah kake da ikon gyara wannan ƙasar Allah ka fahimtar da su gyara idan kuma Allah gyaran ƙasar cikin ikonka da ƙaddarawarka ba a hannunsu yake ba ya Allah kai kasai da za ka kawo da su ka kawo da za su gyara mana wannan ƙasa Allah ka mana masu gyaran wannan ƙasar ya rabbal alamin Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yin zagon ƙasa kuma Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala ka taimaki 'yan midiyar mu ka masu albarka ka ƙara musu buɗe cikin neman su alaramma Allah ta'ala ya biya bukatu na alkhairi ya sa a yi lafiya a gama lafiya ya ƙara wa rayuwa albarka yan kwamitin masallaci da limamai Allah ta'ala ya musu albarka ayyukan da ake duka Allah ya karɓa mana dattawanmu irin su Dr. Tijjani su Alhaji Malan su Alhaji Muhammad dan Fulani da sauran dattawa da yawa dai na wannan unguwa Allah ya musu albarka Allah ya ƙara wa rayuwar su albarka akwai abokanmu da aminanmu yan kasuwa kullum mana tare da su suna rufe shagunan su ta wajen karatu wa'ansu bar yaransu su taho wajen karatu duk inda muke to Allah ka sa musu albarka a kasosu Allah ka sa musu albarka a kasosu Allah ka yaye musu damoyinsu akwai amini na da yake bukatar adoyin mu game da kasuwarsa shi ma lokacin season din yayi Allah ta'ala ya sanya albarka ya kawo ciniki mai albarka ya kawo ciniki mai amfani mai albarka Allah ya sa ayi lafiya a gama lafiya mai wannan gida Allah ya masa albarka ayyukan sana alkhairi Allah ya karba masa Allah ka nusar da shi aikin alkhairi ka bashi ikon aiwatarwa Allah ka nusar da shi kuskure ka bashi ikon guje masa mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya sauran ma'aikatan gidan da suke neman addu'o'in mu Allah ta'ala ya karba addu'o'in mu da nasu Allah ya sa mu lafiya mu wanye lafiya dukkan mahalatta wannan karatu Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu a irin wannan ku Allah ya sa da rabin mu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم